بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وkulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna takwas ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da goma ga watan nuwamba shekara ta 2024 miladiya a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin raji kwatas da ke nan cikin garin bauchi a darasinmu na baya karatunmu na satin da ya wuce Allah cikin ikonsa ya sa mun kammali littafin kashfu shubuhati fi tauhid na fadilatu sheikh sheikhul islam mujaddid sheikhul islam mujaddid sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka karanta daidai a ciki Allah ya bamu lada ya bamu ikon aiki da shi inda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe ko ganganci ko rashin fahimta ko ƙarancin sani Allah ya gafarta mana ya yafe mana inda muka yi daidai daga Allah ne taufiki ne na ubangiji muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana dace da taufiki inda muka yi kuskure kuma zamiya ne daga gare mu da kuma sharrin shaidan muna roƙon Allah ya tsare mu ya gafarta mana ya yafe mana a insha Allah tabaaraka ta'ala bayan kammale wannan littafi ba tsayawa zamu yi ba ba hutu zamu yi ba za mu ci gaba da darasi kamar yadda muka saba wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba da karanta littafin al'aqidatu tahawiyya al'aqidatu tahawiyya na al-imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama ibn Salma ibn Abdul Malik al-Azdi at-Tahawi Allah madaukakin sarki mishi rahama wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya littafi ne wanda yake kunshe da bayani akan muhimman abubuwa ko ginshikai akan abin da ya shafi aqidar ahlus sunnati wal jamaa aqidar musulunci aqidar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbai da waɗanda suka gabace su cikin magabata da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa cikin magabata saboda haka insha Allah tabaaraka wa ta'ala zamu ci gaba da karatun wannan littafi da fatan Allah madaukakin sarki yayi mana tawfiki ubangiji tabaraka wa ta'ala ya samu dace a na farko shi wannan malami al-imamu tahawi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama kamar yadda muka ji sunan shi shine al-imamu Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama ibn Salama bin Abdul Malik al-Azdi at-Tahawi wanda an haife shi a wani gari da ake kiran shi da garin Taha shi sa ake kiran shi da abdahawi wato nisba ce zuwa garin shi garin taha wanda ke kasan misra an haife shi a shekara ta 239 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina al'imamu ɗahawi ya koyi ilimi a wajen malamai wanda ba za su gaza malamai 300 ba ko sama da haka ko ƙasa da haka kaɗan ya shiga cikin ilimin hadisi ya kuma koyi ilimin fiƙihu a bisa mazhaban al'imamu abu hanifa shi sa ake kiran shi da al-tahawi al-hanafi saboda nisba ce zuwa ga mazhabar da yake tafiya a kai mazhaba ta al'imamu abu hanifa allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama saboda haka al'imamu tahawi malami ne babban malami wanda mafiya da yawa daga cikin malamai sun yi jinjina akan abin da ya shafi iliminsa da kuma wato ainihin neman iliminsa da yadda ya tsunduma a cikin neman ilimi allah maɗaukakin sarki ya samu dace imamu bahawu ya rasu a shekara ta 321 bayan hijira an haife shekara ta 239 ya rasu a shekara ta 321 allah ta'ala ya gafarta masa to kai tsaye za mu shiga cikin wannan littafi insha allahu tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagoranci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah ubangijin talikai qala al-allamatu hujjatul islami abu ja'far al-warraqi tahawi bi misra rahimahullah al-allama hujjatul islam wato yancin mutum hujjatul islam ana nufin iliminsa ya kai makora ta yadda ana iya kafa hujja da fatawansa a musulunci idan ya ba da fatawa to ana sara ma fatawar tasa saboda yadda iliminsa ya kai makora in fatawar ta yi daidai da ƙur'ani da sunna in ta saba ma ƙur'ani da sunna kuma ajiye mishi kayan shi dakan an ce ma mutum hujjatul islam to ana nufin in an zo bayani akan menene hukuncin kaza to ya kai makora da ana iya kawo maganarsa daka hujjatul islam abu jafar al'imamu ɗahawi allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama alwarraq daga jam'i ne wato daga kalmar alwaraka takarda kenan alwarraq mai yawan karatu mai yawan rubutu to galibi idan kaga an kawo wannan shimfiɗar to shi malamin da ya rubuta littafin ba shi ne ya rubuta wannan shimfiɗar ba ɗalibai ne masu kwafo littafin daga gare shi ko waɗanda wani lokacin wani malamin yana faɗa ne ana rubutawa daga in sun gama rubutawa to kafin a cire littafin to sai a kawo wannan shimfiɗan saboda a nuna jinjina ga shi wannan malami ɗin al'imamu bahawi allah ya mishi rahama yake cewa haza zikiru bayani a ƙidati ahli sunnati wal jama'a wannan shine bayanin aƙidar ahli sunna wal jama'a ala mazhabi fuqaha milla a bisa mazhaba da fahimtar malaman fikihu na wannan addinin namu na musulunci abu hanifa abi hanifata annu'man ibn thabit al-kufi shine malamin sa kenan wanda yake tafiya akan mazhabansa abu hanifa wa abi yusufa yaqub ibn ibrahim al-ansari wa abi abdullah muhammad ibn al-hasan al-shaybani radiyallahu anhum ajma'in wannan shine abin da suke fahimta game da aƙidar ahlus sunna wa ma ya'taqiduna min usulid-din da abin da suke wato aƙidan cewa a zuciyarsu dangane da ginshiki na addini abin da suka tafi akai suka kulla na aƙida suka tafi akai suka rayu akai wa yadinuna bihi rabbal alamin kuma suke yin addini ma ubangijin talikai da shi wannan ita ce fahimtar su shine addinin da suka tafi akai bisa ga wato hujjoji na alkur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata na kwarai suna cewa na ƙulu fi tauhidillah muna faɗi muna cewa game da abin da ya shafi kaɗaita Allah da bauta mu'taqidina bi tawfiqillah muna masu jingina da ƙulla alaƙa da neman agaji a wajen Allah maɗaukakin sarki abinda muke cewa inna Allah wahidu la sharika la Allah ɗaya ne shi shi kaɗai ba shi da abokin tarayya duk sanda za a fara bayani akan abin da ya shafi aƙida to abu na farko da ake fara tabbatar da shi a zukatan mutane shine ɗayantakar Allah da kaɗaitarsa da cancantansa da bauta shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da kowa ba ba tare da an haɗa shi da wani abokin tarayya ba la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ba haɗa Allah da kowa cikin annabawa ko manzanni to anan na farko shine wannan nukuda ta farko yana mana bayani ne akan abin da ya shafi tauhidi shi yasa yace inna allaha wahidu la sharika la naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi tawfiqillah inna allaha wahidu la sharika la yana cewa Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya Allah bai cancanci babu wani wanda ya cancanci a hada shi da wani wajen bauta Allah shi kadai ya cancanta abota masa shi kadai subhanahu wata'ala to kalman tauhidi abinda ake nufi da tauhidi shine ifradullahi ta'ala bil ibada shine kadai ta Allah da bauta shi kadai bauta ma Allah shi shi kadai wannan shine abinda ake nufi da tauhidi tauhidi shine ginshikin da'awan manzanni gaba daya duk wani manzon da Allah ya aiko duk wani annabin da Allah ya aiko to abu na farko da Allah yake fara faɗa masa cewa ka faɗa ma mutanenka shine ku kadaita Allah da bauta Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul anbiya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah ta'ala yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasul babu wani manzo da muka taba aikawa gabaninka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu taɓa aika wani manzo gabaninka ba illa nuhi ilai face mun masa wahayi annahu la ilaha illa ana cewa yadda lamarin yake shine babu abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai ni kadai din Allah fa'budun da haka ku bauta mun ne kadai da haka Allah ya ce duk wani manzon da muka aiko a duniya to sai da muka bashi wannan sakon ana iya samun sabani wajen sakonnin manzanni ta hanyar halal da haram ta hanyar mai Allah yake so a yi na ibada wani abun a shar'anta mu wannan al'umar wannan al'umar ba a shar'anta mata ba wani abun a shar'anta mu wannan wannan ba a shar'anta mata ba wani lokacin a halatta mu wata al'umar kaza wannan al'umar a haramta mata wata al'umar a haramta mata wannan wannan al'umar a halatta mata amma wajen tauhidi al'umomi gaba ɗaya da manzanninsu duka sun ittifaki akan cewa sakon farko da Allah yake ba mu kowane manzo shine sakon kadaita Allah da bauta shine kadaita Allah da bauta Allah yana cewa a suratul nahl wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah ta'ala yana cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula Allah yana cewa hakika mun aika ma kowace al'umma da manzo duk wata al'ummar da muka tayar da ita a bayan ƙasa sai da muka tura manzo muka aika manzo a cikinta manzan nan in ya je abin da yake faɗa ma mutane na farko shine an ibudullah ku bauta ma Allah shi shi kadai wajitani bi tagut ku nisanci bautan tagutu shine bautan duk wani abu wanda ba Allah ba duk wani abin da ba Allah ba to ku nisanci bauta masa ku tsaya akan bautan Allah shi shi kadai wahdahu la sharika la ku tsaya akan bauta ma Allah shi kadai don haka wannan shi ne saƙon da Allah yake aiko kowane manzo da shi shi yasa za mu ga ƙwar'ani ya yi ta ba mu ƙisa yadda dukkanin manzanni in sun zo abinda suke fara yi ma mutanensu suke fara faɗa ma mutanensu kenan Allah maɗaukakin sarki yana cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru Allah ta'ala ya ce haƙiƙa mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa da ya je sai ce da su ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kaɗai ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah ba wani abin bautan da ya cancanta ku bauta masa in ba Allah ba malakun min ilahin ghaibu wannan shine sakon farko da Allah madaukakin sarki ya fara yin wahayinsa zuwa ga annabi Nuhu wanda shine manzon farko kamar yadda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di Allah ta'ala ya ce hakika mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu da sauran annabawa da manzannin da suka biyo bayan shi daga annabi nuhu a matsayin shi na manzan farko Allah ya bashi sakon farko zuwa ga mutanensa shine ka gaya musu su bauta ma Allah shi kadai kar su haɗa Allah da kowa wajen bauta Allah yake cewa a suratul nuh inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim Allah ya ce hakika mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa muka ce da shi ka je kai musu gargadi ka ja kunnansu tun gabanin azaba mai raɗaɗi ba ta zo musu ba da ya je kala ya ƙauni inni lakum nadhirun mubin ya ce ya ku mutane na haƙiƙa ni a gare ku mai gargaɗi ne mai bayyana gargaɗi a fili amma saƙon da na zo da shi na farko shine an i'budullaha wattaquhu wa ati'un ku bauta ma Allah shi kaɗai ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah ni manzon ku ku yi mun biyayya saboda haka shi manzo in ya zo cewa yake a bauta ma Allah bisa karantarwarsa shi manzon biyayya ake masa wane ne abin bauta shine Allah wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah Allah ta'ala ya ce ba wani manzon da muka aika face mun aika shine don a yi mishi biyayya da izinin Allah daga shi manzo biyayya ake masa amma Allah shine ake bauta masa abin bauta shine Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma manzo sai a yi mishi biyayya saboda haka annabi nuhu da Allah ya fara aika shi zuwa ga mutanensa abu na farko da ya faɗa musu shine u'budullaha malakum min ilahin ghayru sannan annabi hudu alaihi salam wanda Allah ya aika shi zuwa ga adawa Allah ta'ala ya ce wa ila adin akhahum huda Kala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu Allah ya ce hakika mun aika zuwa ga adawa mun aika musu dan uwansu annabi hudu alaihi salatu wassalam da yaje sai ya ce da su ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kadai malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba bayan shi sai annabi salih annabin samudawa Allah ta'ala ya ce wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu Allah ta'ala ya ce mun aika zuwa ga samudawa mun aika musu dan uwansu annabi salihu alaihi salatu wassalam da yaje yace da su ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da wani abun bauta da ya cancanci ku bauta masa in ba Allah ba sannan annabi shu'aib annabin da Allah ya aika shi zuwa ga mutanen madyana Allah ta'ala ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu Allah ta'ala ya ce mun aika zuwa ga mutanen madyana mun aika musu da dan uwansu annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam da yaje ya ce ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da ya cancanta ku bauta masa in ba Allah ba idan ka ɗauki annabi ibrahima alaihi salatu wassalam jagoran tauhidi kenan duk wani mai tauhidi to yana bayan annabi ibrahima alaihi salatu wassalam don allah cewa yi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal mushriki annabi ibrahima ya kasance jagora ne shi kadai ne shi kadai wato gayya ne ɗaya ne tamkal da dubu a harkar tauhidi mai tsayuwa da dogewa akan biyayya ma Allah tsayayye akan tauhidi kuma bai zama cikin mushrikai ba abinda annabi Ibrahim ya faɗa wa mutanensa kenan wa Ibrahima idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu Allah ya ce ka faɗa musu labarin annabi Ibrahim lokacin da ya ce ma mutanensa ku bauta ma Allah shi kaɗai idh qala liqaumihi ibudullaha idh qala liqaumihi ibudullaha ku bauta ma Allah shi kaɗai saboda haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma abun rusuli kenan wanda Allah ya jingina mu zuwa gare shi cewa shi din babanmu ne millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan alaikum wa takunu shuhada ala nas to tauhidi ya kasu kashi uku kamar yadda malaman musulunci suka tabbatar tauhidi na farko shine tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya malamai suka ce shine tauhidullahi bi af'alihi tauhidul rububiyya shine ta Allah wajen aikin da Allah yayi aikin da shi Allah yayi a kadaita Allah akan wannan aikin misali gamsuwa da yalda cewa Allah shine ya halicci sama da ƙasa Allah shi ya halicce ka shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shine mai azurtawa shine mai rayarwa shine mai kashewa shine mai talautawa shine mai jujjuya al'amuran bayi yadda ya ga dama gamsuwa da cewa wannan aikin ba wanda ya isa ya yi shi in ba Allah ba to wannan shi ake kira tauhidul rububiyya shine tauhidul rububiyya to wannan tauhidin tun daga kan al'umman farko da aka fara tayarwa har zuwa al'ummar ƙarshe ba wanda aka yi sabani da su akan wannan dukkanin al'ummomin duniya sun gamsu cewa duka waɗannan ayyukan ba wanda ya isa yi su in ba Allah ba. Allah da kansa ya ce wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah inda zaka tambaye su ka ce da su wa ya halicci sammai da kasai wa ya hore muku rana da wata za su ce maka Allah ne fa anna yufakun Allah ya ce to ta yaya ake karkatar da su daga kan hanya Allahu ya basutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah inna Allaha bikulli shay'in alim Allah shi ke shimfida arziki ga wanda ya ga dama cikin bayinsa ya kuntata arzikin wanda ya ga dama Allah masani ne ga dukkan komai Allah ya ce wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an in ka tambaye su wane ne yake saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-arda min ba'di mautiha yake rayar da ƙasa da wannan ruwan bayan ta mutu la yaqulunna Allah Allah ce za su ce maka Allah ne duk sun gamsu cewa wannan aikin Allah ne a wani wajen ya ce kulman yarzuqukum minas sama'i wal ard Allah ya ce ka tambaye su ka ce wake azulta ku ta sama wake azulta ku ta ƙasa wake saukar da ruwa daga sama ya kuma fidda tsoron abinci daga ƙasa wannan aikin Allah ne falyanzur lil insanu ila ta'ami anna sababna al ma'a sabba thumma shaqaqna al arda shaqqan fa anbatna fiha حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم wannan duka aikin Allah ne Allah shi ke saukar da ruwa daga sama sannan kuma ya tsirar da abincin daga ƙasa qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar Allah ya ce ka tambaye su wake da mallakan ji da gani jinka da ganinka yana hannun waye ne wane ne in ya ga dama zai shafe jinka ya shafe ganinka a lokacin da ya ga dama ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكي بد رايي دغ متتشي يا بد متتشي دغ رايي ومن يدبر الأمر وكي ججو يا الأمر باي يد دغ الله يتي فسيقولون الله da sannu za su ce maka Allah ne duk kowa ya gamsu cewa wannan aikin Allah ne daga babu wata al'umma da aka yi musu ko aka yi jayayya da ita akan wannan tauhidi din to inda ake jayayya da al'umomi da mutane da kafirai shine tauhidi na biyu shine tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine tauhidullahi bi af'alil ibad shine to tunda ka gamsu a tauhidin rububiyya cewa duka waɗancan ayyukan gaba ɗaya aikin Allah ne to kai ma aikin da Allah ya ɗaura maka to kaɗai ta Allah akan wannan aikin domin lokacin da Allah zai halicci sama da ƙasa bai nemi shawarin kowa ba Allah ta'ala ya ce ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillina aduda Allah ya ce ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi lokacin da zan halicci sammai da kasai ban kira kowa ya zama shaida ba ban kira kowa mun shawari da shi ba wala khalqa anfusihim san da zan halicce su su a karan kansu ban neme su zama shaida ba ban neme su ba da shawari ba wa ma kuntum mutakhidhal mudillina abuda Allah ya ce ban kasance mai rikar waɗannan batattun a matsayin mataimaka ba to in kowa ya gamsu da haka to ashe Allah da yayi wancan halittar shi shi kadai to shi kuma ya cancanta a bauta masa shi kadai duk wani abu na ibada in dai sunan shi bauta to haƙƙin Allah ne to anan ne dagar anan ne dagar da ake yi tsakanin wato ainihin manzanni da al'ummominsu domin ko fir'auna annabi musa sai da ya tabbatar da cewa fir'auna ma a cikin zuciyansa ya san cewa allah shi ya halicci sammai da ƙasai kuma waɗannan ayoyin da nake karanta maka annabi musa ya ce kai fir'auna ka san daga wajen allah ciki ya ce da shi laƙad alimta ma an zala ha'ula illa rabbu samawati wal ard Allah ne yake cewa wala qad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat haƙiƙa mun ba mu annabi Musa ayoyi bayyanannu guda tara fas'al bani Isra'il tambayi banu Isra'ila idh ja'ahum lokacin da annabi Musa ya zo musu faqala lahu fir'aun fir'aun sai ya ce da shi inni la'azunnuka ya Musa masfura ya ce kai Musa kai daga ganin ka masihirci ne kai an sihirce ka ne sai annabi Musa ya ce da shi laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair annabi Musa ya ce kai fir'auna ka sani waɗannan ayoyin ba wanda ya saukar da su daga sama sai ubangijin sammai da ƙasai ga su a fili don su zama hujja da haske ga bayi wa inni la'azunnuka ya fir'aunu masbura ya ce fir'auna ni ina da tabbacin kai halakake ne ina da tabbacin kai halakake ne saboda haka fir'auna ma ya gamsu da tauhidin rububiyya amma inda aka yi daga da shi shine tauhidul uluhiyya sai sai shi yasa yake tambayar annabi Musa da annabi Haruna yana cewa qala famar rabbukuma ya Musa ce to ubangijin da kuke ta magana kan shi wai waye ma shi tukunna waye shi a suratul shu'ara da suka masa wa'azi sai yace ma annabi Musa yace da shi alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin yace kai ba anan aka haifi ka ba a gaban mu aka tsinto ka ba mu muka daine ka ba shekarun ka gaba ɗaya guda nawa ne wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirina ka aikata aika aikan aikin da ka aikata na kisan kai lallai ka cika mai butulci annabi musa ya ce fa'altuha idan wa ana min adh-dhallin wancan aikin da nayi nayi ne lokacin ina cikin batattu ina cikin marasa shari'a fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani wa ja'alani min al-mursalin lokacin da na tsorace ku sai na gudu daga gare ku sai ubangiji na ya bani annabta kuma ya sanya ni cikin manzanni wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il ya ce yanzu wannan abin da ka mun din na tashi a gabanka shine za ka mun gori ya zama makwafin ya zama tukuicin ka azabtar da mutane na banu isra'ila kenan ina kiran ka zuwa ga Allah da haka yana gama sai ya ce kai wa ma rabbul alamin wai kan ma wai waye ubangijin talikan nan anan yayi amfani da usulubi na wulakanci ne domin a ka'idar larabci aka yi amfani da kalmar ma to ana amfani da shi ne li ghairil uqala ma abin da bai da hankali in mutum ne zaka yi magana da shi sai ka ce man hadha waye wannan to ne hankali ne kenan amma yanzu in littafin nan ne littafin shi a karan kanshi bai da hankali sai in ce ma ma hadha to sai ya amfani da si da wato lamiri da ake amfani da shi li ghairil uqala wa ma rabbul alamin wai meye ma ubangijin talikai ma'ana shi bai ma gane akan da ake magana ba ni ubangijin talikai wani abu ne kuma ubangijin talikai annabi Musa ya ce da shi rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su in kuna da yaqini da tabbas kun tabbatar da cewa Allah shine ubangijin ku qala liman hawlahu ala tastami'u fir'auna ya ce ma wanda suke kewaye da shi ba ku ji abin da yake faɗa ne annabi Musa ya ce da shi rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin Ubangijinku kuma Ubangijin iyayenku na farko da suka shuɗe, ya ce, Kai, ina rasula kuma lazi ursila ilaikum la majnun ya ce, Ta, lallai, wannan al'umman kun yi samu matsala domin manzan da aka aiko muku mahaukaci ne. Manzan da aka aiko muku mahaukaci ne. Annabi Musa ce da shi rabbul mashiriki wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Wato, uslubi ne na gumurzu tsakanin ƙarya da gaskiya kage yanzu ya ce da shi inna rasulakum allazi ursila ilaikum la majnun ya kira shi mahaukaci to sai ya ce rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin gabar da yamma wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu amma za ku gane haka ne in kuntum ta'qilun in kuna da hankali kenan in ba ku gane haka ba kuma me mahaukata ne saboda haka shi karan kanshi fir'auna ya gamsu cewa Allah shine ubangijin sammai da kasai dan Allah ya ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa Allah madaukakin sarki yana cewa suna jayayya da gaskiya lokacin da suke jayayya da tauhidin nan fa zuciyarsu zukatansu suna ƙara tabbatar musu da yaƙini tauhidin suna musawa zukatan suna tabbatar musu da cewa fa tauhidin fa shine gaskiya amma me ya hana su bi zulman wa uluwa zalunci da kuma fadin rai da girman kai to shi yasa duk al'umman da kaga annabawa sun yi rigima da mutanen al'ummar to ba su yi rigima da mutanen al'ummar don tauhidul rububiyya ba sai dai ayi rigima da su akan tauhidul uluhiyya akan tauhidul uluhiyya shi yasa Allah madaukakin sarki da yake ba mu labarin a abinda kafiran maka suke faɗi a suratu sad suna cewa a ja'ala al-alihata ilahan wahida abinda suke cewa kenan a ja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu wai Muhammadu abinda yake so shine duka allolin da ake bauta musu nan a watsar da su a dunkule a koma a bauta ma Allah ɗaya abin da yake nufi kenan kenan su ma sun fahimci da aka ce da su ku zo ku gamsu Allah shine ubangijinku ba ana nufin gamsu cewa Allah shine mai halittar sammai da kasai wannan duk sun jima da yadda da shi amma ina dagal take tunda kun gamsu Allah shi ke halittar sammai da kasai shi ke jujjuya lamuran bayi gaba ɗaya bautan gumakan nan ku daina bautan waliyai din nan ku daina bautan annabawan nan ku daina bautan salihai ku daina bautan mala'iku ku daina bautan wuta bautan duwatsu ku daina ku dawo duka a tattara a bauta mu Allah shi shi kadai to sai suka gane cewa anan rigimar take daga suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida suka ce kai inna hadha la shay'un ujab wannan abun akwai ban mamaki wai a ce a cikin makka a cikin ƙuraishawa a samu wanda wai zai taso ya ce a bar bautan gumaka a koma a bauta mu Allah ɗaya sai ka ce ka gaskiya wannan abun akwai ban mamaki a cikinsa ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah mu dai ko a addinin da ya shuɗe nan kurkusa ba mu taɓa jin irin wannan labarin ba in hadha illa ikhtilak wannan kirkire ne kawai a unzila alaihi dhikru min bainina yanzu yana so ya gaya mana cewa yana cikin mu kawai aka saukar masa da wahayi mu ga mu nan a haife shi a gabanmu kuma a saukar masa da wahayi bal hum fi shakkin min zikiri Allah ya ce suna kokonto game da wahayin da na saukar Allah ya ce amma ballan ma yazuku azab ba su sha azaba bane da sun sha azaba da tuntun sun imani saboda haka inda ake dagan da mutane shine akan abin da ya shafi kadaita Allah da bauta shine akan abin da ya shafi tauhidi saboda haka Allah maɗaukakin sarki shi ne kaɗai abin bauta. Mattakadallahu min waladin, wa makana ma'ahu min ila. Allah ya ce Allah bai riƙi ɗa ba, sam sam sam Allah bai da ɗa. Wa makana ma'ahu min ila, babu kuma wani abin bauta tare da Allah. Allah ya ce, Izan, inda kuwa akwai wani abin bauta tare da Allah, la zahaba kullu ilahin bima khalaqa. da kowane abin bauta da kowane Allah ya kwashi halittan da ya halitta ya yi gefe da su wala ala ba'dhum ala ba'dhin da kuma sai sashi ya nemi idan na sashi dan ba a taba yin sarki biyu a gari ɗaya kuma a zauna lafiya ba ba taba samun haka ba to inda akwai wani Allah a sama da ƙasa banda wannan Allah namu ubangijinmu Allah ya ce da kowanne daga cikin allolin ya janye halittansa da ya halitta da kuma wani daga ciki sashi ya nemi ya dirmikil ya yi dirniyar masashi lauka na fihi ma alihatun illallahu la fasadata Allah ya ce a sama da ƙasa inda a ce akwai wani Allah bayan Allah guda ɗaya da sama da ƙasa sun jima da wargajewa domin ko a gida ne in dai za a karɓa ko a gida ko a ma'aikata ko a makaranta ko a ina ne in dai za a karɓa umarni guda biyu daga mutane guda biyu masu cin karo da juna to wannan ma'aikatar ko gidan ko makarantar ta ɗau hanyar tarwatsewa in dai za a samu umarni guda biyu daga manya guda biyu masu cin karo da juna kuma kowa ya kai ya bada umarnin kuma matsayin wani bai ɗara na wani ba to ai ba za a zauna lafiya ba ba za a zauna lafiya ba sai an ce wannan Allah ne wannan shi ma Allah ne in wannan ya ce ai salloli guda biyar a wani wannan zai ce yayi yawa ina tausayin su da yawa salloli biyar ya musu yawa ai biyu wannan zai ce a'a biyar yayi kadan ai goma to wanne dai za a yi to amma kaga da yake Allah Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne shi yasa tsarin in dai zaka bi addinin Allah to tsarin guda ɗaya ne sama da ƙasa na tafiya ne akan tsarin addini guda ɗaya inna dini inda Allah al-islam saboda haka Allah shi ne kaɗai abin bauta shi yasa da ya ce ƙul huwallahu bai ce wahid ba domin wahid yana iya ɗaukan yana iya ɗaukan ithna thalatha arba'a khamsa sitta zuwa ƙarshe amma aka ce al-ahadu to ba na biyu kenan shi yasa ce ƙul huwallahu ahad amma kaga yanzu dan iya ce kitabun wahid littafi guda ɗaya to ana iya samun kitabani kenan ana iya samun sama da haka kenan amma da aka ce kul huwallahu sai aka ce ahadun Allah ɗaya ne bai da na biyu bai da na biyu shi yasa wannan sunan na Allahu shine asalin sunan Allah duk sauran sunayen Allah guda 98 in ka cire Allahu duka suna ne hade da siffa in aka ce ar-rahmanu to sunan Allah kenan siffar safa rahama albasiru sunan Allah ne siffansa gani arrazzaku sunan Allah ne siffan da ke jikin sunan azurtawa alhakimu sunan Allah ne mecece siffar hikima alalimu sunan Allah ne mecece siffa a cikin sunan shine ilimi ilimi shi yasa a cikin sunayen na ubangiji akwai sunayen da wasu zaka ga Allah yana arama wasu daga cikin bayinsa a bisa lafazi na suna amma ba ma'ana ba kamar Allah sami'un basirun ne ya kira ɗan adam ma sami'un basir inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'izukum bihi sai ce inna Allah kana sami'an basira Allah mai ji ne Allah mai gani ne sai ce ɗan adam ma inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin da bitalihi faja'allahu sami'an basira sai ce shi ma dan adam sami'an basira ne Allah shine al-aziz sai ce qalat imra'atul azizil ana hasasal haq wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi Allah shine al-malik sai ce wa qala al-maliku tuni bihi Allah shine al-halim sai ce ƙalu la takhaf wa basharuhu bi gulamin halim ko bi gulamin alim duka kaga wannan suna Allah ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim kaga bil mu'minina raufur rahim kaga a wajen kuma yace inna allaha bin nasi la raufur rahim kaga sunan Allah ne Ra'ufur Rahim sai kuma ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Ra'ufur Rahim ne amma tarayyan an yi tarayya ne a lafazin sunan amma ma'anan ba iri ɗaya ba domin rahimiyya na Allah ba irin na bawa bane amma sunan nan na Allahu babu wani wanda yake tarayya da Allah akai babu shi babu shi to shi yasa Allah ta'ala da kansa ya ce rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati Allah shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su saboda haka Allah ya ce fa'buduhu da haka ka bauta ma Allah shi kadai wastabir li ibadati ka doge ka tsayu akan bautan Allah sai Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani wanda aka ce shi takwaran Allah ne ka san wani wanda aka ce yau wannan gashi nan an yi ma Allah takwara yau shi ma an sa masa sunan Allah yasa kalmar Allah sunan Allah lafazin ismul jalala din a kowane yare bai da fasara duk yaren da zaka yi magana in dai Allahu ne bai da fasara sai dai a fassara ubangiji ka fassara amma kalmar Allahu haka yake a larabci haka yake a turanci haka yake a hausa haka yake a ko'ina tabaraka wa ta'ala daka tauhidul uluhiyya shine tauhidin da aka yi ta rigima da tsakanin annabawa da da da, da manzanni da al'ummominsu a kai amma tauhidul rububiyya babu al'ummar da aka yi rigima da ita a kai to tauhidi na ƙarshe kuma shine tauhidul asma'i was sifat wanda mun ji mun ji bayani akan shi shine tabbatar ma da Allah duk wani suna da ya tabbatar ma kansa da kuma wato tabbatar masa da duk wata siffan da ya tabbatar ma kansa kar a kore walillahi al-asma'ul husna fad'uhu bi Allah yana da sunaye kyawawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da sunaye guda 99 ba daya duk wanda ya kiyaye su ya shiga aljanna Allah ta'ala ya samu dace to wannan lamba ta farko kenan inna allaha wahidul la sharika la lallai Allah shi shi kadai ne bashi da abokin tarayya za mu tsaya akan shi Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kan lamba ta biyu wala shay a mithluhu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين أكما يندم كيجين أنا سنروا ونبا الله دي رسو أنا منا ركو الله يغفر تامسا الله مدعوك كين سركي مش رحمة الله يسنع البركة على خير أتشرى يورسا Allah madaukaki Allah ya kyautata makwancinsa abin da ya bari a baya Allah ya sanya albarka a ciki Allah madaukakin sarki ya kyautata namu bayan nasu wannan littafi na akidatu bahawiyya ba za mu tashi a nan ba sai na yi addu'a ga na farko Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria rahimahullah Allah ta'ala ya gafarta masa Allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama Allah ya haskaka mukuncinsa ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi na biyu dole ne addu'a ga malami na malam Muhammad Awal Yusuf Liberian na malam Albani wanda shi ya karantar da ni wannan littafin na roƙon Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya biya shi da gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sa duk abin da za mu karanta na farko da shi malam da ya rubuta littafin da shi malam albani da shi malam da ya karantar da mu da dukkanin iyayenmu baki ɗaya ya sa mu yi tarayya da su a cikin lada Allah ya mana rahama baki ɗaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته